منها يتألف الخلاف wannan nau'in istida'a na biyu
wannan nau'in istida'a na biyu biha ya ta'allaqu al-khitab duk maganar da kaji Allah yayi cikin Qur'ani game da istida'a samun iko wanda ya samu iko wanda ya samu iko to da wannan nau'in istida'a na biyu magana ke ratayuwa wa biha ya ta'allaqu al-khitab da shi da ita ce magana wannan yanzu ba ya kasa mana istida'a biyu ba wanda ake yi tare da aiki sannan da wagga ta biyu wanda ya ce bayan aiki ake gabanin a yi aiki ake ake kula da ita ba mana ba hana wabe ha fassara bai ma ka gani in yana fassara wabe ma ya ta'allaka likat abu baye ba wabe ha ha'unta ha'unce wabe ha ya ta'allaka likat abu kuma da ita ce ita wannan nau'in istida'a na biyu wadda ya ce fahiyar qablul fi'li ana la'akari da ita ne gabanin fara aiki da ha ya ta'allaka likat abu da ita magana ke ratayuwa duk magana da kaji Allah ya yi tabaraka wa ta'ala ko annabi ya sallallahu alaihi wasallama game da istida'a to da wannan istida'a ta biyu a suke ba wa huwa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan Allah bai kallafa ma kowace irin rai wani aiki illa wasa sai gurgudun samun ikonta ba ga istida'i nan ba madalla to duk ayar da kaji ana magana istida'a to wannan na biyu ake magana to kun ji bayanin da yayi to قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله can ga ta'alika babban malami albani ya ce wal ula istida'a ta farko yanzu zaka fahimci istida'a malaman ahli sunna sun kasa ta kashi biyu ko da istida'a ta farko ita ce wadda aiki ke wajaba da ita la yajuzu ittakunu ma alfi'il take tana kasancewa ne tare da aiki sannan istida'a ta biyu fahiya qabla al-fi'l ita kuma gahin ayi aikin ibada wani aiki ake magana nan aikin ibada gahin ayi aikin ibada ake la'akari da ita sai yace wal ula ta farko istida'a wadda aiki ke wajaba tare da ita wadda an kace tana kasancewa tare da aiki ko qalibi hal asha'ira malama ash'ariya su adda wannan ra'ayi su sun ce istida'a wadda a tare da aiki ita ɗaya sun ka sani wal ukhra ita kuma ta biyu qala bi hal mu'tazila mu'tazilawa su ko su adda ra'ayi game da su ko mu'tazilina sun ka ce a'a istida'a wadda ake la'akari da ita ita ce wadda wadda ake wadda ake la'akari da ita gabanin a aikata aiki kun fahimta to kaga da ash'ariya da mu'tazila duk ba mu tare da su to sai ahalin sunna wal jama'a sun ka zo sun ka shiga tsakiya sai sun ka ce eh ra'ayinku ku mu'tazila yana da yana da fuska kuma ra'ayinku ash'ariya yana da fuska mu duk duk istida guda biyu mun yarda da su to kaji shine ra'ayi na uku kun fahimta to menene ma'anar waɗannan maganganun da yayi na farko mallan yana magana ne imamu dawo yana magana ne game da istida a samun samun iko ashe kenan samun iko yana daga cikin abubuwan da an kai magana da su dangane da abin da ya shafi aqida to sai ash'ariya sun kace samun iko wanda yin aikin ibada yake zama wajibi da shi to yana kasancewa ne tare da aikin wanda irin samun iko samun iko wanda ya shafi ubangiji na datarwa Allah ya datar da kai yanzu ga munan musulmi insha Allah ta'ala ahli sunna ko kokarin mu ne mu mun ka zaben mu kan mu zama ahli sunna tawfiki ne muwafaqa ce daga Allah wasu na can kiristoci ne basu musulunta ba wasu na can yahudawa ne da sauran addinai dai ba musulmi ba ko cikin musuluncin wasu na nan musulmin ne amma 'yan bida'a kaga ashe kenan ka zan musulmi ahalin sunna mai biyar sunnar annabi gwargwadon samun yau kaga muwafaka ne daga Allah wannan samun ikon yin haka nan kokarin mu ne kaga aiki ne na ubangiji shine istida'a wanda ya shafi tawfiki a datar da kai yanzu ka zan mai kula da sallah musulmi no abai sallah musulmi ne in ka ce mai ba musulmi na ba ko karanka yana yi amma bai damuwa da sallah bai damu da sallah ba mai hana mai yin sallah saboda ba a yi mai ba Allah bai bashi tawfiki na yanda ba wani kuma yana sallar ya yadda da ita yana yi amma babu ruwa ne da halartar cikin jami'i shi dai sallah dai yana abi ta any time wata rana ya hada azhar da al'asar da mangariba da isha can bayan isha in ya gama kwalam ya ce ya abi ta kaga Allah bai bashi tawfiqin halartar cikin jami'i ba to samun iko wanda ya shafi tawfiqi wannan ana yi ne ne tare da aiki Allah shi maka muwafaka ga abu kaza ya zan kana iya yin abu kaza kun fahimta Allah shi maka muwafaka yanzu ga muna mu dai shi ga amma di ba gani kun kai ku 20 din ne yanga ina saura kaga Allah bai yi musu muwafaka ta tafiwa makaranta ba ku Allah yawa muwafaka to irin wannan istida'a sun kace ana yi ne ne tare da aiki da zaran Allah yayi ma muwafaka kan zan musulmi to shikenan kaga mai rage sai ka kama aikin musulunci Allah ya ma muwafaka ka gano zuwa makaranta alkhairi ne sai ka kama zuwa makaranta Allah ya ma mu ya ma muwafaka sallah abin kwarin ce sai ka kama sallah to shine istida'a wanda ake yi tare da aiki kun fahimta to shi ku wanga sai yace aiki ne na Allah ba aiki ne na mu ban mu bayi don wake sa taufiki Allah tabaraka wa ta'ala ina fatar kun don matsala ce mai rikici ina kun fahimci wanga wanga ra'ayi to su yan ash'ariya sun ka ce ba ku san wata istida'a ba yan bancin wanga wanda Allah ka yi istida'a sun ka sani istida'a wanda Allah ka baka iko kai abu kaza in ba da muwafaka ta da wurin Allah ba baka iya yi nai baka isa ka yi shi ba amma da yake Allah ya yi ma muwafaka yanzu ka ga kanan kana yi to sai sun ka ce wannan to sai ahlus sunna su ash'ariya su iya ka wanda sun ka sani kenan kun fahimta shine su ko ahlus sunna da sun ka zo daga baya sun ka shiga tsakanin yan bid'a sai sun ka ce irin wannan istida'a ba aikin mutum bace tawfiki ne da wurin Allah kun fahimta su ko mu'tazila dama mu'tazila sun yi ƙaurin suna ga kore kaddara ba su yadda da kaddara ba su ko su adda ra'ayi na biyu sun ka ce akwai nau'in istida'a na biyu wanda shi ko mu'tazila adda wannan ra'ayin menene shi cewa akwai istida'a wadda ta shafi bil adam waccan ta ash'arawa ba wadda ta shafi Allah bace tawfiki da wurin Allah to akwai wadda ta shafi bil adama yanzu Allah ya farlanta azumi ya ya farlanta sallah duk musulmi muke amma ga ka can kwance ko tashi baka iya yi an farlanta annabi ya ya wajabtar da tahuwa masallaci kai sallah tare da jami'ar ka umma an raki'ina ko ko sallah tare da masu sallah yana nuna farlancin halartar jami'i yanzu ga ka can malaria ta buge ka an lullabe ka ko tashi ma baka iya yi kana iya tawa masallaci to ka gani me hana ma tawa masallaci rashin lafiya ma dalla su ko mu'tazila sun ka ce to su ko abinda sun ka sani istida'a wadda ta shahi bil adama kamar misali rashin kamar misali ta gefen lafiya wal wus'i da yalwa yanzu kamar Allah tabaraka wa ta'ala cikin Qur'ani ya ce walillahi 'alan nasi hijjul baiti sai ya ce me yace man istada'a ilaihi sabila hajjul baiti ziyartar ɗakin Allah wallahi ya tabbatar ma Allah Allah nasu akan mutane ma'ana Allah ya farlanta ma bayansa mutane bayansa ziyartar ɗaki ga kowa sai ce manista da ilaihi sabila ga wanda ya samu tafarki me tafarkin lafiya da guzuri yanzu ga musulmi sai ya musulunci har ya koma ga Allah bai taba zuwa ba saboda me Allah bai bashi iko ba kun fahimta kaga wannan shi ko bangare ne kenan shine bangaren lafiya wal wutsi da yalwa wa tamakuni da yiwuwar yan abin yanzu cikin mu da zaka bude zukatan mu Allah ya sani muna son jihadi kwarai kuma kowannen mu yana fati ya mutu ya samu shahada wurin jihadi amma yanzu muna da iko yin jihadi kaga ba mu da iko shine at-tamakkuni wa salamatul alati da kuma lafiyar gabubuwa kun fahimta to su ko mu'tazila su ko sun kace irin wanga istida'a su sun ka sani wancan na na na ash'ariya ba su san da shi ba su ko wanga sun ka sani wanda yake mallakar mutum Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta aikin hajji amma gawa ga wanda Allah ya ba iko ashe kenan duk wanda Allah bai ba iko ba hajjin ya zama wajibi ga rai kaga kaga farlancin hajjin ba zai yiwu ba sai ka sai ka samu iko tukun kun kuna yanzu kun bambanta wannan istida'a da na farko me bambancin su wancan haƙƙin Allah ne wanga ko dan adam yanzu akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne baya da lafiya Imran ibn Husayn ne ya fama da basir sai manzon Allah ya zo dibi ne wanda ya zo dibi ne ga Imran ya dauka filo yana sallah gare shi bai iya bin sai ya azago shi ne in zai sujuda sai annabi an shi filin ya jiwa da shi kun tuna hadisin kuma cikin bulugul marami da sauran littafin sai ya ce salli alal ardi in sadata salli alal ardi kai sallah bisa ga kasa eh eh salli qa'iman ka yi sallah da tsaye fa in lam tastaɗi in ba ka iya sallah da tsaye fa ƙa'ida ka yi da zaune fa in lam tastaɗi in ba ka iyawa fa ala jambin ka yi kwanci kaga wannan istida'a na Allah ne ko na bil adama kaga na bil adama ne an wajabta sallah ba musanyawa kai ba ka yadda za ka yi ka musulunta ka yadda da fadilancin sallah amma sannan sallan nan da tsaye an ka cewa qumu lillahi qanitina ku tsayu ga Allah kaga ashe sallah asali da tsaye akai to amma yanzu saboda rashin la baka yi da tsaye kuma sai a ce dole sai ka yi da tsaye a'a to su ko dan ga mu'tazila sun kace su ku wanga istida da ya shafi bil adama shi dai sun ka sani ba san da wancan ba don mi da sun hako da wancan don wancan da Allah na dama su ba sai da kaddara ba Allah ha kaddara mutum ya musulunta Allah ha kaddara kaddara Allah ta ka zan ahli sunna kaddara Allah ta ka zan mai riƙon addini kaddara Allah ta kai kaza kai kaza ko to su da ba sai da kaddara ba sun ku ci babu ruwan su da wancan shi yasa sun kalli kar ku dauka sun yi kokari sai sun kalli tsaye mawanga wanda wanda shi bil adama ya shafa an ce ka yi sallah da tsaito amma yanzu saboda rashin lafiya kafa kana ciwo ko kana fama da malaria baka iya tsayi jiwa ka gani sai ka ce ya duka da zanni da zannin ma in baka iya ta kwance kaga istida'a wanda ya shahi bil adama su ko mu'taziluna sun kace shi dai sun ka sani ba san da wancan ba don su kore kaddara ubangiji sai ahlus sunna sun ka to sun kace da istida'a wancan na na na na ash'ariyya da istida a wanga na kawari duk kowannen su daidai yake ko akwai wanda ba daidai ba akwai wanda zamu musanta matsayin mu na ahlus sunna sun kace sai dai kowane da mahallin sa to kaji ra'ayi na uku ra'ayi na farko ash'ariyya na ra'ayi na biyu na mu'tazila ra'ayi na uku na ahlus sunna shi daidai to ahlus sunna duk sun yarda da istida'an wancan amma Allah ya shafa wannan kuma mu mutane ya shafa to wancan da ya shafi Allah shi ake yi tare da aiki wanga da mutum ya shafa yanzu kana iya sallah in baka da iko kana iya zuwa hajji in baka da iko kaga matukan baka samu iko ba gaba ɗaya hajji bai zama jibi ba akan ka kun fahimta to sai sun ka ce to shi kuma wannan da ya shafi bil adama fa hiya qabla al fi'li wannan istida'a ana yin tuni gabanin aiki kafin ka yi aikin sai ka samu dama ka samu iko kai sannan kaga iya aikin kun fahimta yanzu to shi an ma'anar istida'a me yasa ya kawo mana shi karkashin cikin littafi ne mai bayanin aqida saboda ya shafi aqida kaga su ne sunan su al-ash'ariya ga yadda sun ka kudurta mu'tazila ga yadda sun ka kudurta to mu kuma ahli sunna wal jama'a mun ka to mun ka tsaya tsakiya don haka mu ga ra'ayin mu kaga ga, ga ash'ariya istida'a guda ne nau'i guda ne wancan istida'a na tawfiki daga Allah shi dai ash'ariya sun ka sani su kuma mu'tazila istida'a wanda ya shahibi al'adam shi ko shi dai sun ka sani ba san wancan na tawfiki don don dama ba sai da kaddar Allah ba ba san da shi ba to mu ahlus sunna sai mun ka ce da wancan da wannan mu duk mun yarda da shi amma kowannen su da mahallin sa yanzu kun fahimta ko don haka istida'a ga ahlus sunna wal jama'a ya kasu kashi biyu akwai istida'a wanda yake na muwafaqa da wurin Allah wannan haƙƙin Allah ne shine yace la yuzu an yusuf al makhluq bi bai halatta asifan ta taliki da shi sa mutun ya dace da daidai dace da abin da daidai wannan aiki na na Allah to kaga shi tare da aiki yake amma istida'a wanda yake samun iko wanda ya shafi lafiyarka ya shafi wadatarka in abin da ake neman wadata ne yuwayen abin yanzu ana yanzu ga ana can ya bi ana wa'azi yanzu ga babu da abin ha akwai wanda za a yi mahalarci wa'azin nan yanzu kaga ba zai yiwu ba kaga a tamakku ne kenan adamu tamakku duk yadda muke son a ce kabiru gombe yana can yana shi kaya ta yanzu ya bo misali misali ne nake baku a ce mashan kabiru gombe yana yabu da shi da sauran mallamai isa suna can suna wa'azi sai ka ji ka amma baka da abin hawa kuma baka da kuɗin mota duk yadda kake son halarta wa'azin kana zuwa kaga baka zuwa me zai hana ma zuwa adamu tamakku ne kun fahimta wanda yake shi wanga al'amari ne to yanzu yan an ka ce za kana yabo dole ya zan ɗayan biyu ko dai kana da kuɗin mota ko kana da mota ko kana da abin hawa ko kana da abin hawa ko kana da kuɗin mota to kaga ashe kahin ayi aikin dole sai an samu wannan istida'a to shi an ka ce shi kuma qabla al-fi'l aka yi ne ina fatar yanzu kun fahimta sarka gare su in nace in bi muku shari'in da an kai zan yi da rikita ku gaba ɗaya don ku riƙe wanga ku yi salati ga annabi Allah ya ƙara tsira da aminci ga makasudin wannan karatu dai ku san istida'a kowa dai ya san istida'a samun iko ko to istida'a ta kasu kashi biyu ga shari'a istida'a akwai istida'a wanda yake haƙƙi ne na Allah menene istida'a na saka kai muwafaqa ga abu sannan akwai istida'a wanda yake haƙƙi ne na mu yiwuwar ikon mu ga yin abu to to wasu su wancan ɗaya sun ka yadda da shi na farko ba su yadda da na biyu ba wasu kuma na biyu sun ka yadda shi ba su yadda da na farko ba to mu ahli sunna wal jama'a mun yadda da dubbiyan ba mai sa a yi muwafaqa ga ba mai sa gamdakatar ga aikin alkhairi illa Allah shi ya abin da mu'tazila sun ka musanta don me sun ka musanta saboda aqidar sun harko ba su yadda da kaddara ba in sun yadda Allah ka samu mafuka to kenan Allah ka kaddarowa to tunda sun yi abin ga sun yi ra'ayin cewa Allah ba la kadara mun yi magana kadariya majusa hadhihi al-umma su wane ne yan kadariya kaga mu'tazila kun fahimta to tunda sun yi wannan hukunci sun ce la kadara to kaga ba su da halin cewa muwafaqa daga Allah take to shi yasa sun hakore shi to mu da mun ka yadda da kaddara mu mun yadda da wancan istida'a na farko mun yadda da wancan mun yadda da wannan istida'a na biyu shine muka sudan karatun kawai Allah ka sa ya shiga to sai gaba ta biyu yace wa af'alul ibadi haka ayyukan bayi iya khalqul lahi duk halitta Allah ne wa kasbun min al ibadi sannan aiki ne daga su bayan bayan an yi magana istida'a sai zo ya magana aiki shi kuma saboda ya kawo wannan ne saboda sabanin da an kai shi ma shi ma an yi sabani shin ayyukan da mu bayi ke aikatawa shin ayyukan nan sun shafi Allah ko akwai hannun Allah gare su ko babu hannun Allah waɗanda sun kace babu kaddara mutum shi kayan abi ne on his own sun kace babu hannun Allah ga aikin da duk baya aikata waɗanda kuma sun kace akwai kaddara sun kace a'a to ai mutum tun da ba shi adda ikon kansa ba akwai wanda an yana tsayarin din daidai da shi da baka isa kai ba sai an baka izini to balle aiki balle noma ko sallah ko ka je ka yi zina ko ka yi caca ko wani abu ashe kenan da mu da ayyukanmu duk bayan Allah kuma wannan nasi ne na Qur'ani yace haka nan Allah ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halice ku da ku da duk abin da kuke aikatawa ashe kenan da mu da aikinmu duk halittar Allah muke don haka Allah na da hannu ga ayyukan da muke aikata mu bai ko baya da yana da hannu amma wa aikata ayyukan mu mun kai amma kuma kamar yadda Allah ya halicce mu haka Allah shi ya halicce ayyukan namu kun fahimta sai a ce to in ka ce haka nan sai mu'tazili ya ce ma to yanzu kana nihin yanzu kenan wanda ya zina Allah ya kaddara ya zina mun ce kware ku ya Allah ya kaddara bai na ya zina yanzu in ya tahi wurin zina Allah bai sa mota ta ije shi kahin ya kai sai mota ta ije shi ya karya goma sha biyu yana iya zina amma Allah ya kyale shi har ya kai can inda zai zinar yana yiwa ma wanda ya ce iskan ma sai a ce ta ta argungu ko ta ta birnin kabi yana iya zinar sai Allah ya kaddar tana nan kuma Allah ya shigo ko bai shigo ba sannan kaddara ya zo lahiya lau tana nan din nan wurin nan ba a iya sawo mai paralysis ko a sawo mai wata rashin lahiya a kwasa hannu hannu a yi asibiti kuma Allah dai bai kyale shi har yayi zina don haka akwai hannun Allah ko babu akwai kaddarowa Allah sai dai ba duk abin da Allah ya kaddaro ya yarda da shi ba shi ya kaddaro in ba da kaddaro Allah bai iya zinar amma kuma cewa Allah shi ya kaddara zai ba shi ya nuna Allah ya yarda zinan ba kaddara Allah ta saba mai yarda tai ta saba mai irada tai mun yo shi baya in kuna tunowa kun fahimta in don kaddarowa ba abinda bil adam ke iya yi ba abinda halittar Allah ke iya sai da kaddarowa Allah amma kun ba duk abinda Allah ya kaddaro Allah ya yarda da shi ba yanzu kafiri ya isa ya kafirci bai isa ba haka Allah ya kaddaro shi tun azal kun fahimta to amma Allah ya yarda da kafirci Allah bai yarda da kafirci ba madalla to shi a amsar da za ku ba su don haka ayyukanmu da mu da ayyukanmu duka halittar Allah ne to mu'tazilina sun musanta ko alama mu a halittar Allah amma ayyukanmu muke yin abin mu Allah bai da hannu ga ayyukanmu don me da sun kai wannan ra'ayi saboda ra'ayinsu na farko cewa babu kaddara duk wannan ra'ayi ne suke kariya duk shi ya kai su ga wannan tafargazar da sun ka yi ta yi daga baya cewa tun sanda sun kashe babu kaddara sun ka shiga cikin matsala domin abubuwa zai yawa in sun ka tabbatar da su to sun tabbatar da akwai kaddara to tun da sun ce babu kaddara don haka dole su yi ta kore abubuwa na gaskiya su yi ta korewa su yi ta korewa to gare su a korewa mu gare mu su to saboda sabanin da an kai shin Allah na da hannu ga ayyukan mu bayi ko baya da mu'tazilun sun ce a'a mu ya halitta amma bai halitta ayyukan mu ba ahli sunna sun kace a da mu da ayyukan mu duk Allah ya halitta kun ba mu na ce ba shi Allah ya ce haka nan wallahi khalaqakum ma ta'maluna don haka sai to shine ya kawo mana wannan akida cikin akidoji yace wa af'alul ibada ayyukan bayi wannan wanda kasa an yi rigingimu magabata sun yi rigingimu game da qur'ani maganar Allah ne ko halittar Allah ne an kashe wasu haka an kai rigima game da ayyukan bayi Allah na da hannu ayyukan bayi halittar Allah ne ko ko mu bayi muke yin abin mu an yi rigingin mu shi yasa kaga Imam al-Bukhari da sauran masu kama da shi halitta sai sun karuta Imam al-Bukhari yana littahi khalqa af'alil ibad halittar ayyukan bayi ayyukan bayi ga nassoshi na Qur'ani da na hadisai da maganganun magabata waɗanda ke nuna ayyukan mu mu bayi halitta su an kai yadda mu bayi an ka halitta mu haka ayyukan mu su mu halitta su an kai kitabu khalq af'al al-ibad na Imam al-Bukhari kun fahimci wannan don haka da wannan za mu yadda cewa ayyukan mu mu bayi halittar Allah ne kaga Allah kenan yana da hannu ga ayyukan mu dumu dumu kuma wa kasbun min al-ibada sannan ayyukan kuma aiki ne namu mu ke aika so so aka aikatawa mu ka aikatawa amma Allah shi ya halicci abin ina fata kun fahimta shi ma in mun kace mafi shari za ku rikice mu batta haka dan guntu guntu wa'annan duk rikici gare su magabata su da kansu ne rikici ba da ku amma da in dai kun fahimci abin da aka ni alhamdulillah kuma ina fatar kun fahimta ko sai gaba ta gaba yace wallam yukallifumullahu ta'ala Allah bai kallafa musu komi ba su bayi illa ma yudikuna sai abinda suke iyawa mun dawo mu istida'a da kuma af'alul ibadin yanda ba mun ji istida'a dai ita ce mana ta kalife ba duk umarnin da Allah ya yi na ayi ko a bari based on your ability shine istida'a ability samun iko kun fahimta to sai ya ce wallam yi kallifumullahu ta'ala Allah bai kallafa mu bayi Allah maɗauki bai kallafa mu bayi komi ba illa ma yi na sai abin da suke iyawa kamar yadda ya ce ayar da muka karanta ta la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa ma kowace rai komi ba sai abin da take iyawa ko wani wuri ya ce la yukallifullahu nafsan illa ma ataha Allah bai kallafa ma rai komi ba sai abin da ya bata ina fatar kun fahimta to shine ma'anar gaba farko wallam yukallifumullahu ta'ala Allah bai kallafa mu bayi komi ba illa ma yudikuna sai abin da suke iyawa shi kuma wannan me addalilin kawo shi shi kuma don yayi raddi ga mu'taziluna waɗanda adda ra'ayin cewa a'a har abin da yake karhin bayi Allah ya kallafa musu har abin da ba su iya Allah na kallafa musu ya ce ko alama wannan ya saba mun aqidar mu ahlus sunna mu ga aqidar mu Allah bai kallafa mu rai komai sai abin da suke iyawa don haka ya Allah ya ce ayi sallah alhali kai baka sallah kakka ko idan ya kanka cikin wanda an ba da kai buga umarnin wa'anda ka iya sai su yi kun fahimta sai ya ce wallahi iquna kuma ba su samun ikon komi su bayi illa ma kallafa musu abin da ya kallafa musu to kaji inda malla ya talala ya shi ko malamai sun kama gyara nai imamu dahu ya ce wallahi iquna bayi ba su samun ikon komi illa ma kallafa musu abin da Allah ya kallafa musu kenan ba su iya yin komi sai abin da Allah ya kallafa musu an ka ce a'a yanzu misali ga abin da ya shafi sallah wace sallah da wace sallah Allah ya kallafa mana wujuban kamar su sallawa don Allah ban ce hawa sallawa muna iya ƙara ko ba mu iya ƙarawa ashe kenan cewa wala ya na illa ma kallafa hun bai yi ba kun fahimta ga shekara wani azumi a wajibi na ramadana don Allah inda an kai mana shi wata uku muna iya yi ko ba mu iya yi muna iya yi ashe suna iya suna iya yin saman abin da an ka tallafa musu to amma shi na abin da imamu da ya ce wala ya iko na ba su samun ikon komi illa ma kallafa sai abin da Allah ya kallafa musu wannan kuskure ne Allah ya gafarta mai malamai sun kama gyara ne game da haka bayi suna iya yin har saman abin da Allah ya kallafa musu baka jin wani da shehu usman ya kawo labari ne cikin wasiƙa da ihya sunna da an kace ayi tasbihi 33 uku sai ya kama 100 100 kaga ya wuce wanda an kace ba ka nan annabi raka a goma sha ɗaya ɗaya ko sha uku ya kai kiyamun laili wani raka a ɗari ya kai saboda yana mashi lili eh amma kalli masu irin dogayen raka'o'in nan masu raka'o'in nan zayya su ko ba su sai irin wanda annabi ya ka gani in ko sha ɗaya ɗin kana iya ai ina so ka hujja an ka ce raka a goma sha biyar da zai ce to ai shi raka a yoga yanzu don kuma ga mafi da yawa tun da ba ka yi su ko alamtar kai to ka gani ka a bace bai tun da raka'a guda dan masu da ya faɗa mana ya jawo bakara ya kwashe ta ya kwashe Ali Imran ya kwashe ne sa'isin na ya ruku raka'a guda to ba shi yadda ban mamaki ba kuma da ya duka wurin ruku'i kuma daɗe wanda ya yi wurin karatun suro dan kuma daɗe wanda yana tasbihi ga ka ajiwa ta buge ka kai wannan sallar manya ce to to shine yace wa huwa tafsirul la hawla wala quwwata illa billah wannan shine fassarar la hawla wala quwwata illa billah mi amma ana la hawla wala quwwata illa billah la hawla babu wata dubara wala quwwata babu wani karfi illa billah sai ga Allah babu dubara gami babu karfi gami la hawla bamu da wata dubara bamu da wata dubara ga tsalkake kanmu daga saba ma Allah ga kare kanmu daga saba ma Allah wala wata bamu da wani karfi da za mu tunkari da'a ga Allah da za mu yin da'a ayyuka na da'a ga Allah illa billahi sai da taimakon Allah shi amma anan la hawla wala quwwata illa billahi la hawla bamu da wata dubara da za mu kare kanmu daga saba ma Allah duk wanda kan ga bai sabon Allah ba dubara sai bace Allah ya tsare shi ba kokarin sa bane ba wayonsa bane ba dubararsa bane duk wanda kaga yana da ba kokarinsa bane ba karfinsa bane Allah ya jawo shi yanzu kunan Allah naka jawo ku to Allah aikin ya ba ku da wasun ku shago na gare su amma su rai shago su ta wannan ne ga ana musu ya ga kunni ba a ba ko dari koko hmm wani kabu kabu ya kai amma ya saka da fayasin din wagga awa guda ko biyu ko miya ka samu ya saka zai taho makaranta in ba Allah ba ka sa haka nan wani na can bai aikin koyawa bai iya tahowa ka sa abin ba dubara ba ce taimako ne daga Allah to shi an ma'anar la haula wala quwwata la haula ba mu da wata dubara ta kare kanmu daga saba ma Allah wala quwwata ba mu da wani karfi da muka yi ayyuka na da'a ga Allah illa billahi illa bi mahunatin min Allah sai taimako daga Allah naqulu muna cewa ga fassarar la haula wala quwwata illa billah la hilata li ahadin babu wata dubara ga wani wala ta hawwala li ahadin ba juyawa ga wani ba wanda isa ya juya wala harakatu li ahadin ba wani moci ga wani amma asiyatin lahi daga barin saba ma Allah shine ma'anar la haula ko daga saba ma Allah illa bi ma'unatin Allah sai da taimakon Allah sai in Allah ya taimake mu dai sannan muka iya kare kanmu daga saba ma Allah amma ba dubaran mu ko kokarin mu ko karfin mu ba wala quwwata li adam hakan ga babu karfi ga kowa Allah iqamatu da'atillah akan tsaye da da'ar Allah duk wanda kaga yana sallah ya tsare sallah musamman cikin lokaci ba zallar da ka wuce shi cikin cikin jami'i ba kokarin sa bane taimako ne daga Allah wanda kan ga ya tsari zuwa makaranta tunda makaranta dai ba a rabin ko ɗari kila ma kai ka ba su ago malla ama ya ce to an haɓar ba da taimako sai ka ɗauko naira ɗari ko ɗari biyu ka ba su ka gaba maimakon a baka kai ka ba su amma kuma ka dawo kila wata rana abokin karatu ko mallami ya ɓata ma rai kuma gobe ka dawo ba ka yin wani wasu kai wala tun da an ka ce min kaza ni ban koma ka Allah za ka dawo inda ka tauni har kawo kuma haka suka cewa ba su bai bai dawowa da kan san da kan taba mi kan kawo ko kun fahimta to shine wala quwwata li ahadin babu ƙarfi ga kowa Allah ya kamata da'atillah akan tsaye da da'ar Allah wasta ba ta alaya da kuma tabbata akan ta shekarar ka nawa kana izala nawa an ka taɓa baka ba a taɓa baka ko ɗari ba illa zagi ga makwabta da yan uwa da cin mutunci da kyama wanda bai kamata ya kyamace ka bai kyamace ka don miwa izala kake yi ko amma kuma kana nan dai ka dage wallahi ba kokarin ka bane taimakon Allah ne to shine ma'anar la hawla wala quwwata illa billah kun fahimta yace wala quwwata li adam babu karfi ga kowa Allah ya kamata da'atillah akan tsaye da da'ar Allah wasabata alaya da tabbata akan ta illa bi tawfiqin Allah sai da muwafaqa daga Allah shine ma'anar la haula kaga la haula babu dubara ga abin da ya shafi sabon Allah duk wanda kaga ya ba kafirci ba kokarinsa ba dubararsa bane Allah ya ciyar sai daga kafircin ba abu mai daɗi ga zuciyar bil'adam kamar sabon Allah kun lura kun san da haka nan shi an ma'ana hadisin annabi da ya ce an kewaye wuta da abubuwan da rayuka ke shawa an kewaye aljanna da abubuwan da rayuka ke ki ba abu wanda zuciyar bil'adam ba ta zo kamar ayyukan da'a don wahala gare su kun ba samun ko ɗari don haka in ba taimakon Allah ba ina haka eh kun fahimta to kaga haula ta gefen sabon Allah duk wanda kaga ya ya ba kafirci da shirka ya ba bid'a ba abu mai daɗi ne kamar bid'a ai ko ba abu mai kangi kamar sunna komai a ce ma sai wanda annabi ya ce komai a ce kaga an tawaye ka amma kuma kai yadda da haka nan kai yadda ka bar zina ka bar liwaɗi ka bar shaye-shaye ka bar ƙarya ka bar giba ka bar sata ka bar kaza ka bar kaza ba wanda adda dubarar kare kai ne daga waɗanda abubuwa sai da taimakon Allah hakan ga ka tsaye da tauhidi jama'a ka tsaye da sallah ka diba ga hunturu kila ma kana da sabuwar amarya ka yadda maya ka hita da cikin bargo ka dai babu nefa ta ɗauki ra ka yi arwalla da ruwan sanyi ka taso ba masallaci iska na bugun kunnuwanka in ba taimakon Allah bai naka iya haka nan da sauran abubuwa da ya gasu nan to shine ma'anar la hawla wala quwwata illa billah yanzu kun ji ma'anar ta ko to shine yace wala quwwata li ahadin babu karfi ga kowa Allah ya kamata da'atillah akan tsaye da da'ar Allah wasta bata Allah da kuma tabbata akan da'a za ga wasu suna bisa da'a after some time sai su garji sai su bari kun taba gani ko ba ku taba gani ba a fara a bari da ahlus sunna ne amma yanzu ya shahi ya sharige mai sal ya saki wando ne duk abu ko masallacin ma ya bar zuwa ba ruwa ne yanzu ya bi yan siyasa kun bai tsaya nan ba ma hatta shaye-shaye ya kai daga dan mata da sauran da ka gani to shine da tabbata a kanta illa bi tawfiqillahi sai da gamdakatar na Allah sai da muwafaka daga Allah Allah kai muna muwafaka ga ma da'a ka kare mu daga safa ma wa kullu shay'in kowane abu kuma duniya da na kware da mugu da na da'a da na sabo kowane abu ya jari yana gudana ne bi mashi'atillahi ta'ala da yadda Allah ya so ba abinda wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba abinda ba yake iya yi sai da sai yadda Allah ya so shine ma'anar wa kullu shay'in kome ya jari yana gudana ne bi mashi'atillahi ta'ala da mashi'ata Allah wa ilmihi da kuma sanin Allah wa qada'ihi da hukuncin Allah yana gudana ne yadda Allah ya hukunta ya gudana wa qadari da kuma kaddarowa tai bai gudana ba ba zai gudana ba sai da Allah ya kaddaro ya kawo waɗannan duka yana raddi ne ga mu'tazila waɗanda duk ba su yarda da wannan ba su ba su yarda aikin bawa Allah ka kaddaro shi yayi ba abin da a'a kai ka ya abin ka on your own shi dai Allah shi ya halicce ka amma aikin ka Allah bai da hannu ga aikin ka akwai haukar da ta wuce wannan to inda mutum ha kaddarwa don Allah akwai mai kaddaro mu kai ne mugun abu in ba Allah ka kaddarwa mutum shi ka abi ne don Allah kana sa mota ta faɗi da kai kunkurun kai kare ha to sannan to Allah in mutum in ba Allah ha kaddarwa ba mutum shi ka abi ne akwai mai kunna mu gida ne wata yayi gobara ko mina shi ya kone to kaga nan dai mun kashe su kun fahimta to duk wannan raddi ne imamu dahawi ke yi ga mu'tazila mu'tazila wa'an duk ba su yadda da wannan ba kaga komi kenan yana gudana ne da mashi'a ta Allah duk abin da ka gani na kware ne ko mugu haka Allah ya so ya gudana in na kware ne ya Allah haka Allah ya so ya gudana kuma haka Allah ya yarda da shi in mugu ne haka Allah ya so ya gudana amma Allah bai yarda da shi ba yanzu kaddara ga rayuwarka abubuwa nawa haka yi amma ba cikin sauran ka ba wata rana matarka ta ce don Allah mai gida yau dai a tsawo mana masara masara kika so yin to ni dai ban da bukatar masara to ni dai yana da bukata sai ka ce ku so ko masara a kawo saboda yara amma kai ba ku son masara yana faruwa ko bai faruwa kaga ashe ko gare mu rabin da sai ga mutum yayi abu amma ba haka nan ya so ba ba haka an kaso ba kanin miji ya miji kyau in ji mata kun fahimta galaban mashi'atuhu mashi'a ta Allah son Allah shi an mashi'a mashi'a ta Allah ta rinjaye almashi'atu kullaha duk wata mashi'a da ka sani duniya mashi'a ta kowa baya take ga mashi'a Allah mashi'a Allah ta rinjaye ta shi an ma'anar wa mata sha'una illa ayan sha Allah ba ku son ko duk abin da kan ga kayi to ya dace da mashi'a ta Allah dama a haka Allah ya so ya ko da ka kudurta yin abu in ba haka Allah ya so ba sai Allah ya canza ma da ka sai ka yi a wani Allah ya canza kun fahimta shine ma'anar galaban mashi'atuhu mashi'a ta Allah ta rinjaye almashi'atu kullaha mashi'o'i dukkan su wa aka sat iradatuhu kuma iradar Allah irada shine nufi nufin Allah ko wa aka sat ta saba ma al-irada ta kullaha nufi dukkan su nufin Allah ya saba ma nufin kowa me ma'anar nufin Allah ya saba ma nufin kowa duk wanda yayi nufi sabanin nufin Allah to na na shi ya walwale na Allah zai tabbata kayi nufin ku bari yau wani ya sha muna kai yau da daddare nan ya kabi kullum ya bi nan sha biyun dare kuma ya bi to mu kashe shi amma shi ko Allah bai yi nufin mutuwa ta ba yau ya za a yi muna nan mun ɗauku makamai mun zanna sai gidan makwabci ya kama da wuta dole mu aji makaman nan mutum zuwa kashin wuta sai biyo ya wucewa ta yi wani ma ƙara kashin wuta mu dawo wallahi ƙare da ta wuce ya wuce mu zanna da hadda ya ce idan ka bije ce nan ni bi kai ka gani kuna can kuna kashin wuta kaga saboda wanda mun gaba ya zaba mu da Allah ya so amma inda Allah ya so mutuwa ta yaran nan to sai ya ba mu iko sai mu kama shi mu kashe shi mu tayar na fatar kun fahimta to shi an ma'anar wa aka wa aka sat iradatuhu iradar Allah nufin Allah ta saba ma al-iradatu kullaha nufi nufi dukkan nufin kowa in ya saba ma nufin Allah to nufi na ya zan null and void na Allah shi ke tabbata duk abin da kan ga ya faru to haka Allah ya kaddaro ya faru eh eh galaban mi ta aiki can mun kai kila kwana ya kai oho to to to kai ya yi mata kadimi da ta'afi to sai ya ce wa galaba qada'uhu kuma hukuncin Allah ya rinjaye alhiyala dubaru kulla a dukansu duk wata dubara in kaga an yi dubara ta ci ta dace da wanda Allah ya nufa to kaga ashe ba dubara ko Allah ya gada ba haka Allah ya kaddaro amma duk dubara kuma zanna nan mu shirya dubara ko wace iri ta kowa ya kawo tashi dubara ya zan ba haka Allah ya kaddaro ba duk dubarun mu sun zanna al kun fahimta shine ma'anar wagalaba qada'u hukunci ne yarin jayi alhiyala kullaha dubara ko wace iri yan Allah ya hukunta abu to shi ka tabbata duk wata dubara da za ka yi ba ta yi mun yi alhiyal ko cikin bukhari in kuna tunowa kitabul hiyali dubaru yin yin dubaru ga, ga, ga shari'a in Allah ya yanke hukunci ya ce abu kaza ga yadda yake ka zo ka yi dubara duba, ka ai dubara ka kare hukuncin nan na nan dubara ka ba canza hukuncin Allah kun fahimta yaf'alu ma yasha Allah yana aikata duk abin da yake so kaga sabanin mu da yawa ga abin da kake so amma baka da ikon aikata shi in sun samu na ba wani ka zama gwamna ba inda sun samu na koko in sun samu na ba wani ka samun abu kaza ba wani ya kamata a ba da yanzu wanga gwamna da a ce bashiru goyo a gwamna wani ya ki to kaga to kaga mu mutane abubuwa zai yawa muka aikata ba haka mun kaso ba amma shi Allah ba inna Allah la mustakare halahu ba mai tilasta mai duk abin da kan ga yayi haka nan yaso shi ne yace yaf'alu ma yasha Allah yana aikata duk abin da yake so wa huwa gairu zalimin abadan kuma duk abin da kaga Allah ya aikata da wanda ya ma dadi da wanda bai ma dadi ba a kun ba zalunci shi ne wa huwa gairu zalimin kuma Allah ba mai zalunci bane abadan har abada me yasa ya kawo wannan magana shi ma duk dai mu'tazilawa na yake wa abin ga to tun da kun ce Allah haƙaddarowa mu'tazilawa tun da kun ce Allah ba kun ce Allah haƙaddarowa mu ce eh lalle shi haƙaddar komi to yanzu Allah ya kaddar kafiri zan kafiri kenan ko yace kuma ya sa shi wuta mu ce eh to to an zaluntai haka suke cewa a Allah ya kaddaro shi ya kahirciwa Allah ya kaddaro shi ya saba ma Allah kun ce komi Allah haƙaddarowa to duk sabon da yake kenan Allah ya kaddaro ya mu ce i to kuma bayan shi ya kaddaro ya saba mai kuma ya sashi wuta mu ce i ce to to ya zalunci saboda bai zalunci ba to ita ce ita ce mamu dawo ya ware yace ya qalu ma yasha yana aikata duk abin da yake so yana kaddar duk abin da yake so yana hukunta duk abin da yake so wa huwa ghairu zalimin kuma shi ba a ce mai azzalimi abada har abada duk abin da ya babu zalunci ya tabbatun ma ka saba mai yanzu ko da baka yi sabon komi ba Allah ya tara duk mutanen duniya jiha so ta yayi zalunci kullun nan ta wace ce yanzu in nace na baban ga ita sai ce nayi zalunci ah to ai shi yayi mu nawa an ka biya shi da yayi mu mallaka ta ne to duk in ya zuba mota kaya ne ne balle har ka taba shi kun fahimta yanzu gidan gada sai in kire wani in ce na baka shi sai a ce na yi zalunci na zalunci mallaka ta ne amma in ce na yi kyauta da mashin ɗin wani abu ka yi zalunci ya za ka yi kyauta da abin da ba naka ba to duk abin da kan gani mallaka ta ne don haka duk in ya tara abi ne kuma ya zuba wata me naka mai da ruwan rijiya ɓanna ce ba ɓanna ba ce to shi an ma'ana su suna ganin to duk dai kariya aƙida su ce ta cewa Allah bai ƙaddarowa ko da ƙaddara to in kun ce Allah shi ka kaddaro wato kenan Allah shi ya kaddaro kafiri ya zan kafiri ko sai mu Allah suna mu ce eh shi ya kaddaro mai yan kafir ce eh kuma ya sashi wuta sai mu ce eh a ce to to an zalunta sai mu ce ba a zalunce shi ba domin mallakar sa ne menene rashin zalunci ciki da ya kaddaro mai kafircin kuma ai ya bada mai inna hada na husabila in ma shakiran wa in ma kafura mu shirya sai ga hanyoyi biyu ga hanyar da Allah ka so Allah ya halicce ka ko yace to ga hanyar ga abin da yake son kai abu kaza bai son kai shi sai ka ce kai abin da bai so to yanzu Allah in ya saka wata yayi zalunci haka ba babu zalunci ya ka kun ya da matsala ina fatar kun fahimta shi Allah la yus'alu ba a tambayar sa amma ya falu dangane da abin da ya aikata Allah don mi kai kaza wa hum yus'aluna su mutane su ake tambaya kaga God just no appeal hmm la yus'alu amma ya falu ba a tambaya ta don mi kai kaza wa hum yus'alu su mutane su ake tambaya matsayin ku na bayi ku aka yi tambaya don mi kai kaza amma shi Allah ba a tambaya ta yanzu ka isa ka tambaye Allah don mi da ya arzuta dangote bai arzuta Sheikh Jafar ba duk ba kana ba ne ga hankali wa ya kamata a ba arziki da Sheikh Jafar da Dangote Sheikh Jafar to sai Allah hana ma Sheikh Jafar da sai ba Dangote ka isa ka zo ka tambayi Allah don me kai haka nan ba a tambaya ta shi ya san hikimar da an ga haka kun fahimta yanzu wanga wanga sarki da annai yana annai ya kashe addini ya hana wa'azi ya hana a ƙara auren mata ya kawo rikici ga addinin musulmi kai sarwar bashi sarautar Allah kai suka tambaye Allah Allah ka sai ka kana cikin ilimin ka da gaibi ka san wanda ta fargada zai don me da ka bashi kaga bai suka tambaye shi ba shi ya san hikimar da yasa ya bashi to shine la yusalu amma yaf'alu shi Allah ba a tambaya ta yadda dangane da abin da ya aikata wai misaluna mutane su ake sani to kun ji waɗannan ko to fa qawluhu lam yukallifuhum Allah ta'ala illa ma yuqiquna da yake yana da yana da yawa yace magana ta shi imam da yace Allah bai kallafa musu Allah madaukaki bai kallafa mu bayi komai sai abin da suke iyawa qala ta'ala Allah yace la nukallifu Allah nafsan illa wusa ba mu kallafa mare komai sai abin da take iyawa la nukallifu llawa nafsan illa wus'aha haka wani wuri kuma suratul araf yace ba mu kallafa ma rai sai abin take iyawa wani wuri yace la nukallifu llawa nafsan illa ma ataha haka dai wa qawluhu wa la yudiquna kuma ba su samun iko illa ma kallafa wan bi sai abin da ya kallafa musu shi ila akar kalami ai wa la yudiquna ba su samun iko illa ma aqdara wan Allah sai abin da ya kaddaro su akai ne to kaga sun gyara mai magana ta ko wa hadhihi daqa wannan iko hiya allati min nahwi tawfiq ita ce wanda aka ma da muwafaqa lallati hiya min jihati siha wa nusr wa tamakun wa salamati alala wala hawla wala quwwata illa dalilu ala ithbati alqadari la hawla wala quwwata illa billah dalili ne akan tabbatar kaddara don in kace la hawla bamu da wata dubara wala quwwata bamu da wani karfi bamu da wata dubara na kare kanmu daga saba ma Allah ba mu da wani ƙarfi na yin ayyukan da'a illa billah sai ga Allah a shi kenan kai da Allah kaddarowa kaga tana tabbatar da kaddara ina fatar kun fahimta wa qawluhu wa kullu shay'in yajri bi mashi'atillahi komai yana gudana ne da mashi'a ta Allah wa ilmihi da iliminsa wa qada'ihi da hukuncinsa wa qadarihi da qaddar yuridu bi qada'ihi bi qada'ihi yana nufi da hukunci ne alqada'ul kauni hukunci na halitta la shar'i ba hukunci na shari'a ba domin hukunci ya kasu kashe biyu akwai na halitta hukuncin da Allah ke yi cikin halittunsa waye hukunta dan goce ya zama mai kuɗi Allah kaga abin alqada'ul kauni kenan sannan akwai alqada'ul shar'i waye hukunta sallah ta zan farilla Allah kaga alqada'ul shar'i kenan ina fatar kun fahimta wa qawlu yaf'alu ma yasha'u kuma fada ta shi mallan da yace Allah yana aikata duk abin da yake yake so wa huwa ghayru zalimi abadan kuma duk abin da ya aikata shi Allah ba azzalimi bane har abada allazi dalla alaihi alquran wannan shine abin da qur'ani ya dalilantar akai ne min tanzihil lahi nafsihi ko na tsalkake Allah daga kai nai an zulmil ibadi daga zaluncin bayi ayoyi zai yi wa ma'ana na Qur'ani Allah ya tsarkake kansa daga zaluntar bayi yace wa ma ana bi zallamin lil abid wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ga sunan dai wala yazlimu rabbuka ahada ayoyi zai yi wa Allah ya tsarkake daga zaluntar ya katadi kaudan wasatan wannan yana hukunta magana matsakaiciya baina qaulayil qadariyya tsakanin maganganu biyu na qadariyya wal jabariyya da na jabariyya ko falaysa ma kana min bani adam zulman duk abin da ya kasance ga bani adam bai zan zalunci ba ko wa qabihan kun bai zan mai muni ba falaysa ma kana min bani adam zulma abin da ya kasance zalunci ga bani adam wa qabihan kuma mai muni ko bai kasance ya kuni min zulman wa ƙabiyan ba bai kasance zalunci ba ga abin da ga Allah ko mai muni ga Allah abin da an zalunci gare mu yanzu in ka zo ka buge wani ka ka zalunce shi to yanzu Allah in ya samar shi la ya zalunce ka to ka gani abin da mu bil adam ke zama zalunci gare mu to ga bangaren Allah ba zalunci bane abin da yake zama mai muni gare mu gehen Allah ba mai muni bane kun fahimta kama ta kulu hul qadariyya wal mu'tazila wa nahwiyan kama yadda yadda su yan bid'a ke cewa wa minhu qawluhu daga cikin wuraren da Allah ya nuna hana zalunci yace akwai magana ta allazi rawahu anhu rasulu maganar da manzo ne ya ruwaito hadisi na kursi kenan da gare shi yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci ga kaina waje altuhu bainakum muharrama kuma na sanya shi abin haramta a tsakaninku fala ta zalamu kada ku yi zalunci haka warawa abu dawud wal hakim fil mustadrak imam abu dawud da imam hakim sun ruwaito shi abu dawud cikin littafi ne as-sunan shi ko hakim cikin littafin sa mustadrak al sahihain min hadith ibn abbas daga hadisin dan abbas wa ubadat ibn samit da ubada dan samit wa zaid ibn thabit da zaid duk waɗannan sahabbai sun karɓi wannan hadisan anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna allaha azaba ahla samawati da Allah ya azabtar da duk mutanen da cikin sammai sammai bakwai duk Allah ya tara su ya azabtar da su wa ahla ardi da mutanen ƙasa da mutanen ƙasai bakwai duk Allah ya azabtar da su ko la'azzabahum lalle Allah ya azabtar da su ne wa huwa ghairu zalimin lahum ba tare da ya zalunce su ba wannan ba zalunci bane walau rahimahum kuma da yayi musu rahama su duka kanar rahmatu khairan lahum ko to rahama ta kuma ta zama mafi alkhairi gare su min amalin daga ayyukansu yanzu mi ba mu fata Allah shi mana rahama to do Allah in yayi mana rahama ba mu da laihi amma fatan muka yare la yanna ai mana rahama akai mu aljanna yanzu ne an kai haka nan ba ai zalunci ba duniya shugaban duniya kamar gwamna ko wani babba dai shugaba in ya rufe laihinka ya baka alheri bai zalunci ba ya yi zalunci amma kaga shi Allah kaga muna fata ya muna haka nan kuma babu cewa ya yi zalunci don haka duk abin duk abin da Allah ya ba zalunci bane wannan hadisi kuma na cewa da Allah zai sa duk mutanen sammai bakwai da ƙasai bakwai ciki da zai azabtar da su bai zalunci ba sahihun a karjahu Abu Dawud da Ibn Majah wasu la alamatul albani fil jami'ar sagir don haka babu abin da Allah ka yi a ce ya yi zalunci kun fahimta to yana ganin sai mu tsaya na wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwati sai mu tashi nan jibi insha Allah ta'ala to sai ku kai ku dadda kawan Allah ya sa muna albarka ga abin da mun ka karanta wayannan duka akidoji ne na ahlus sunna sabana akidoji na yan bid'a